بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داو كراتو أتكل تافن تلخيص القواعد الفقهية واللفر الدكتور الشيخ علي محمد ونيس الله يساك مشهد الخير daga wannan wato rumfa ta garin tawa yau muna safiyar asabar yau sha ɗaya ga watan watan july 2026 za mu tashi inda mala yake cewa tamyizu rutabil adati ba'dha min ba'd daga cikin daga cikin amfanin wannan ka'ida da ake magana akan ta muna magana akan ka'ida ta farko da ya kawo cikin ƙa'idoji guda biyar shi ne al'umuru bi maƙasidiha al'umuru bi maƙasidiha ya ce tamizu ta bil'ada ibadati ba abuha min ba'adu wannan ƙa'ida tana da amfani wajen gane martaba ibadoji mabambanta falwudu wal guslu wassalatu wassaumu wa nahawuha kar ya kunu fardan wa nazaran wa naflan wa tayammum kar ya kunu عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة دا ألولا دا وانكا دا سلا دا أزمي دا مكما تنسو سند متين يكي بابا مبجي تكار النفر الله دا نمستهبي دا نافلة irin sura ayyukan iri ɗaya ne haka nan taimama da wadda aka yi saboda hadafi saboda kari da wadda aka yi saboda janaba dukkaninsu iri ɗaya ne to niyyar da take cikin zuciyar mutum ita take bambance azumin da ya yi na farilla wanda yake ramuwa da azumin da ya yi na nafila da azumin da ya yi na bakance ko na kafara saboda ka niyya tana da tasiri wajen bambance irin ayyuka abwabul fiqhi allati jarat fiha hadhihi alqa'ida babubukan fiqhu da ake sa wannan kaida akwai na daya tajri fil mu'amal fil mu'awadati wal tamlikat al maliya wajen mallakan abubuwa da saye da sayarwa kal bai'i wash shara kaman saye da sayarwa wal ijara ko bayar da haya was sulh ko sulhi wal hiba fa innaha kulluha inda itlaqiha tufidu hukmuha wa huwa al athar al mutarattab alayha min at-tamliki wat-tamalluk isan da aka furta saye ko sayarwa ko kyauta ko haya ko makamantansu za su bada damar mallakan wannan abin da surar da aka faɗa lakin idza quturina biha ma yukhrijuha an ifadati hadha al-hukm amma idan aka gwama furta zance na mallaka ko saye ko sayarwa sai aka gwama shi da wata kalma da za ta iya hana tabbatar da wannan kalhazari wal istihza kaman wasa ko izgili kaman raha ko izgili wa gairi zalika fa innahu yaslibuha ifadata hukmi hal madhkur al aslu shine idan mutum ya ce ya sai da abu kaza ko ya siya wannan abu ya tabbata amma idan a cikin maganar shi akwai abin da yake nuna wasa ko shirme to shinikin ba zai ba mutum ya daga waya an tabbatar kudinta kaza ne sai faɗi wani kudi wanda ba wannan ba ko rabanta bai kai ba sai mai tace to shikenan na siyan ma amma sai suka yi dariya suka tafa to kaga ba ba ciniki bane da irin cinikin da ake yi a cikin wasan kwaikwayo kaga ba ciniki bane saboda mene saboda a cikin zancen yanzu akwai wata niyya daban da ta bayyana niyyar da ba kasuwanci bane niyyar wasa ko zolaya kaga tana aiki a nan wajen wa misalu zalika law ba'a insanun aw ishtara wa huwa hazin fa innahu la yatarattabu ala aqdihi tamlikun wala tamallukin mutun ne sai abu amma sai zama da wasa yake ya siya da wasa to wannan babu mallaka a ciki lianna maqsuda maqsuda huna laysa huwa al-bay'u al-mufid li tarattub atharihi alayhi thaniyan wuri na biyu tajri fil wakalat wajen wakilci ومنها ما لو وكل إنسان غيره بشراء فرس معين أو نحوه ولن يوكل أبوكين سقود أنسى يسيا مسا دوكي مثالي فاشترى الوكيل فرسا sai mutumin da aka sanya wakilin sai ya tafi kasuwa sai ya siyo doki fa fihi tafsilun da akwai bayani a nan in kana nawa shara'ahu lil muwakkili aw idafata al aqd ila darahim al muwakkili yaqa'u shara'u lil muwakkil idan ya zama a cikin zuciyarsa ya siya ne da niyyar wani da yace in sai masa doki to shi na siya mawa to yanzu na wani ne ko kuma kudin da aka bayar wajen sayar su za su iya tantancewa misali ta yi irin kuɗi ne na yanzu an samu shi a cikin akawun ɗin shi na banki daga kuɗi sun zama guda ɗaya ba za a iya gane daidai ina ne na wane ko na wane ba yana da bambanci da kuɗi wanda suke ayin wanda ga sanan ya ɗaure su a leda kuma su ya bayar ko ka je ko mutum je siyan ragon layya zai sai nashi kuma akwai wani na saƙon ma da zai siya sai ya siyo guda ɗaya to niyyar da ya siyo wannan ragon ita ce ita ce za ta hukunta ragon nawayi in wannan abu malamai suna kawo su saboda daga baya idan wani abu yobe baya waye yake da asara misali ko waye yake da riba kamar yadda annabi ya yake wani siyo masa rago ko kafin ya dawo sai ya ga wani na so sai ya siyar ya ci riba kaga da da ragon da kudin ragon da riban duka na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to haka idan da wani abu zai faru da ragon to asara ta mai ragon ne ina fata muna ganewa shi ne saki cewa wa inna shira'a li nafsihi aw adafa al-aqda ila darahima nafsihi ila darahima nafsihi yaqa'u ash-shira'u li nafsihi idan ya siya dan kansa ne to haka ma wa kaza law adafa al-aqda ila darahima mutlaqa idan kuma ya siya da wasu kuɗi daban wanda bai a kayyade su da nawa da bane fa innahu idza nawa biha darahima al-muwakkili يقع الشراء للموكل وإن نوى بها دراهم نفسه يقع لنفسه هكذا قاعدة تكي نوك تجري في إحراز المباحات تنا غدانا a wajen mallakar abin da yake halas ne mallakarsa ba ta hanyar ba sayan sa kai ba ya za a ka mallaki abu niyya tana iya sa ka mallake shi gashi ne yace lawwa ba shakhsun ina'a ina'an tahta al-madari وتجمع فيه ماء فإذا وضع ذلك الإناء بقصد جمع الماء وإهراده يصبح مالكا له in ana ruwa sai mutum ya ɗauko wani kwantena wani abin zuba ruwa sai ya aji a cikin fili haka sai ruwa ya taru to menene niyyarsa idan niyyarsa kawai don ya wanke wannan kwanan ne to ruwan da ke cikin zuba rashi da kan wani zurfi zai ɗabi ruwan bai sai ci mishi me za ka yi da shi ba idan ko niyyar shi tara ruwa ne to kaga daga tara ruwan nan yanzu ruwan ya zama nashi ba kuma sai yayi ba haka idan mutum yazo ya sara bishiya ya sara bishiya to yayi ne da niyyar tara ice to icen nashi ne ko ko yayi ne kawai da niyyar yana gyara ta baya san icen wannan niyyar ta shi za ta hukunta wa ya mallaki wannan icen da aka da aka sauke idan mutum yazo ya tona rani da niyyar zai zai zai amfani da ramin ne wajen wani aiki ko ku ƙasar da ke cikin ramin yake so kaga dama ita mallaka ana mallaka abu ne da saye ko gada ko kyauta ko kuma abu irin haka wanda babu mai shi Allah ya na Allah ne kai da ka riga zuwa gare shi ka mallaka ya zama naka shine yake buga mana misali anan fal halatu hadhihi law iktasaba ma a ahadun yadmanuhu to idan idan irin haka ne ya tara ruwan dan bukatarsa sai wani ya zo sai sai kwashe ruwan yayi kwacen ruwan to zai biya wa ma idza kana qad wada al ina'a bi qasdi ghuslihi bi ma'il matari la bi qasdi jam'il ma'i wa akhadha wa akhadha ahad la yadman idan ko yayi ne kawai dan ya wanke kwanan sai wani bishi kuma ga yana son ruwan to anan babu biya ya anna sahibal ina'i la yamliku al ma'a li adami sabqi niyatin minhu li ihrajihi saboda duniya ba وكذلك الصيد فلو وقع الصيد في شبكة إنسان أو حفرة من أرضه ينضر أكغا kifi ko ya makale a cikin wato tarkon wani ko ramin da ya yi bayan kana na sharar shabakata au hafar hufrata li ajilin istiyadi bihima bayan na sai da mulkuhu wa laisa li ahadin an yi akuna idan dai ya buga wannan kuma ne da niyyar farautan wato kamun kifin to ya zama nashi wa in kana nashara shabakata litajfifiha masalan aw hafara al-hufrata la li ajali istiyadi fa innahu la yamlik in ya zama ya zo ya shanya wannan shabakan ne kawai dan dan ta bushe ko ya tona ramin ne dan wani abu daban wannan kifin da ya fada ciki ba nashi bane wani ghairihi an yastamlikahu bil akhd wani na iya mallaka in ya dauka wuri na hudu tajri fi damanati wal amanat wajen ajiya da bayar da amana wa masailu kathira jiddan minha al luqta tsuntuwa fa in iltaqataha multaqitun bi niyyati hifdhiha li malikiha kanat amanatan la tudmanu illa bi ta'ji idan mutum ya tsinci wani abu to niyyar ta sa ya tsinta ita za ta hukunta me zai biyo baya in ya tsinta da niyyar ya ci giya ya mayarwa da mai shi to yanzu abin yana hannun shi a matsayin ajiya amana kuma babu biya akan ajiya ko amana sai in kayi sakaci ko ganganci ka tsinci waya sai zama da ka tsince ta ka tsince ta da kyakkyawan manufa cewa za ka mayarwa da mai ita amma kafin bayan ya buga waya kafin ya zo ya karba sai wani tsatsaye ya faɗa masa to ba shi ke da asara kamar yadda shi ya asara sanda ta faɗi to yanzu ma shi yake da asara a karo na biyu asara ta cin mai amma idan ka tsinta ne da niyyar shikenan Allah ya kashe ya baka to kaga yanzu ta zama taka a bisa yadda kai ka fahimta ko don wani abu biyo baya sai ka biya mai ita shine irin hukuncin can da ake labari na Abu Hanifa game da game da mai tela din nan wanda ya dinka riga da niyya ya dinka wa kanshi ba za a biya shi kudin dinkawa ba ba mutum bai biyan kanshi kudin aiki wanda ya ɗinka da niyyar wani za a biya shi sau da ka yi ce falluƙatu ba inil ta kaɓa hamun ta kiɗin bi niyyar ta hibbi hali maliki ha kanat amanatan la tudmanu illa bi ta'adi wa inil ta kaɓa ha bi niyyar ta akhadi ha da nafsi kana fi hukumil ghasibi idan ku ya tsinta da niyyar ya rike to ya zama hukuncin shi ɗaya da wanda ya kwace fa yadmanu idan talafat fi yadihi zai biya in ta lalace bi ayi suratin kana talafawa ko ta yaya ne wal qawlu lil multaqibi bi yaminihi fi niyyati law ikhtalafa fiha idan suka yi sabani ya za a yi a gane zancen to shi wanda ya tsinta din alƙali zai sa shi ya rantsuwa in ya rantse da Allah shikenan sai a yi amfani da hukuncin rantsuwar da ya rantse هناك أبواب أخرى كثيرة تندرج أحكامها تعتعد القاعدة لكننا نكتفي بما ذكرنا مع الإعراض عن ذكر المستثنى منها خشية الإطالة التي لا يقتضيها المقام سمت بقاعدة تبني اليقين لا يزول بالشك tabbas ba ta gushewa saboda shakka saboda tunane-tunane da abinda ake da tabbas akan shi to yana nan a matsayin tabbacinsa wala kuma a kauda wannan tabbacin saboda wani tunani ko zato ba هذه القاعدة أصل شرعي عظيم عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية وتدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية وكثير من القواعد الدائرة في الفقه وصول الفقه وثيقة صلة بها بل ناشئة عنها wannan kaida ce babba sosai a cikin a cikin addinin musulunci tana da alaka da ibada da mu'amala da hukuma da hukunce hukunci kuma akwai kaidoji da yawa da zamu zo mu ji zai kawo su rassa ne daga wannan kaida wa nazar da zalika kila annaha tatadammanu thalatha arba' ilm al-fiqh ilm al-fiqh shi zaki cewa tana dauke da uku bisa hudun fiqh to karkashin wannan kaida yake kamar da su yake fara a cikin الأشباه والنظرية هي القاعدة هذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر وتهدف هذه القاعدة إلى رفع الحرج أنا أمفاني توزن شر داموة حيث فيها تقدير لليقين باعتباره أصلا تاوكي يقيني شيني أصلي وإزالة الشك الذي كثيرا ما ينشأ عن الوسواس تنقم كود الزتو wanda yake tasowa daga waswasi a a sai yake cewa la siyama la siyama fi babi taharatu was salati musamman a babukan tsarki da babin sallah wa kadhalika fi sa'iril masail wal qadaya al fiqhiyya allati tasri fiha hadhihi al qa'ida yatajalla ar-rifqu wat takhfifu an mukallifina wanda take nuna tausayawa da sassauci dama kuma daga cikin ƙa'idojin akwai at-taysir ƙa'ida ce ta ma sananne a cikin addinin musulunci cewa addini ya ginu ne akan sassautawa sharhin wannan ƙa'ida shine yake cewa al-yaqinu lughatan al-ilmu alladhi la taraddud fihi shine ilimi wanda yake baya babu taraddadi a cikin sa yana da tabbas huwa fi asl al-lughati al-istiqra' يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر لأن هو يزون أو سيأتي يقن ولا يشترط في تحقيق اليقين الاعتراف والتصديق أو يسمتين يفعل yace ya yarda ko ya yaki ne ba ana kallon yanayi ne kawai kamar da Allah yake cewa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum kaga sun yi musu amma an ce yaki ne wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzu kaifa kana aqibatul mufsidin walakinu al ilmu wa izalatu shakki وتحقيق الأمر واليقين ضد الشك واليقين في اصطلاح علماء المعقول هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت kudurci abu wanda yake tabbas ba shi da shakin kwata-kwata babu shi kokonto a cikinsa wanda kuma ya dace da waƙi lakin almunasiba huna tafsirul yaqini bil ma'ana al-awwal al-lughawi saboda menene annal ahkam al-fiqhiyata inma tubna ala al-zahir kuce kucen fiqh ana amfani da zahiri ne ba abin da ke cikin zuciya ba misalu zalika idza ra'a insanu shay'an fi yadi akhara yatasarrafu bihi tasarrufan yaglubu ala dhann ala dhann man yushahidu annahu mulkuhu wa kana mithluhu yamliku mithlaha wa lam yukhbir yukhbir ar-ra'i adlani bi annaha mulku mulku mulku ghayrihi fa innahu yajuzu lahu an yashhada alladhi lilladhi lidhi yadi bi mulkiha mutum ne a al'adance za a ɗauku ƙa'ida kuma al'adatu muhakkima a al'adance an san wani ƙarfin arzikin shi ya kai ya mallakin mota iri kaza sai kuma a ganshi da irin wannan mota yana hawa kullum ya shiga ya fita ya je gida ya je kasuwa ya tafi maraɗi ya tafi doso ya tafi ko ina da ita wajen wata guda yana amfani da ita duk mutane a sun gashi ita amma babu wanda ya ga rasi'i don siyan motar nan ba wanda yake shaida sanda aka sai motar ko mun gane ba da haka ake ganin mutane da abubuwa yanzu wannan sandar da suke hannun akwai inda muka yi rantsuwa ga mutane cewa wallahi tallahi ta mu ce ko kuma wani yana shaida a nan sanda na sitawa ko sanda ka saita ka amma da zarar an ganka da ita kana amfani yau da kullum kuma an san arzikinka ya kai ka mallake ta to kowa zai iya bada shaida akan takaci amma da za ga dan yaro karami da ita an san arzikin shi ko darajar shi a cikin rayuwa bata kai mallaka ba sai a ce kai waiwa ka dauko haka za a ce ko ko aka ga wani dan saurayi haka wani dan dan yahu haka da da katuwar mota sai na yi samu mota bai ba shi aron mota saboda a al'ada kadarin sa bai kai mallaka wannan motar to duk wanda muka yakinantu da cewa ya kai ya mallaki mota to yakini ne yanzu wannan ba za mu shakka ba sai muna da wani dalili an fahimta yanzu galibin ɗaurin auren da muke zuwa a ɗaura mai shaida ɗaurin auren na aka ce ka nuna matar baka masanta kai dai ka san angon da ya gayyace ka ko to kuma kawai wata na sai ka gan shi da wata mata bisa bisa bisa moto kawai to ita ce matar shi ita ce matar shi kawai a wurin ka ita ce matar shi ba za ka taba shakkan matar shi ba ce sai kana da wani dalili to shine wannan kaida da yake cewa misalin ta idan aka ga mutum ya mallaki wani abu yana tasarrufi da abin a matsayin nashi to ran da aka kira ka ka bada shaida eh zaka bada shaida eh gaskiya ne wayarsa ce ko motarsa ne ko nan gidansa ne alhalin baka nan shaida sanda aka yi cinikin gidan baka nan shaida sanda aka yi aka sai wannan moto din baka nan shaida sanda aka sai wayar to shine al yaqinu abin da yake zahiri da shi yake aiki ba za ka kawo to da muna dai ganin shi da wannan mota dai amma dai Allahu alam ka san ba wanda ya san gaibu sai Allah ba za ka kawo wannan wannan kwabata nan ba da ka faɗa shi to malam wani irin zance ne wannan wani irin zance ne dama su ka'idoji na usulul fiqh za ga suna tafiya da asalin wato ka'ida ta rayuwa ba sa saba wa asalin ka'ida ta masu hankali shi ka ji ya ce da zai tarifin take cewa mene yake cewa fis ilahi ulama ilmu aquli malaman ilimin da ke tafiya tare da hankali ومعنى القاعدة أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه da abin da yake wato tabbatacce ne na yaƙini ba a kau da shi don wata shakka ta bujiro li'annar amrar yaƙini ya la yuqalu an yuzilahu ma huwa ab'afu min domin yaƙini yana da ƙarfi to bai kamata abin da bai kai shi ƙarfi ba kuma ya kawar da shi bal ma kana mithluhu aw aqwa sai dai an samu irin shi mai ƙarfi ko fiye da shi ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتديا للحذر أو مقتديا للإباحة باب باب من كان يذم يقيننا أكن حرمتي ne ko akan halalci fa innal umdata alayhi fi kilta alhalatayn wala yuntafatu ila ash-shakk fi urud al-mubih ala ala ala al-awwal wa urud al-hadir ala al-thani wanda yake wanda yake haram to yana nan akan haramcinsa to babu babu shakka ta halasci in ta bujuro ba ta tasiri a kan shi ba wanda yake halas yana nan a halascinsa shakka in ta bujuro game da haramci ba za ta yi aiki a kansa ba zai kawo mana misalai yanzu kuma zai magana a kan al'inkaji ya ce asulul ƙa'ida shine wato nassoshi na na ƙur'ani ko sunna wanda daga cikinsu ne aka yi aka yi driving aka yi extracting akan tsamo wannan ƙa'ida ga sunan ya kawo nassoshi na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za wajada alukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi akhraja minhu shay'un amla fala yakhrujanna min almasjid hatta yasma sautan aw yajida riha hadisi muslim daga abu huraira idan mutum yayi alula yazo masallaci ana cikin sallah an fara sallah kaga yanzu yana da yakinin yayi alula sai ya ji wani abu kamar yayi rihi ko bai yi ba to sai ya gina akan cewa to shi da ya tabbata yana da alula wannan waswasin da shedan da ya kawo mushi kai ya kawar da shi daga daga daga daga abin da dinsa wannan hadisi ma da yake asluhu fi sayyi an abdullahi bin yazid kana shak shuke ila nabi sallallahu alaihi wasallama ar-rajulu yukhayyal ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati an an kawo nabi sallallahu alaihi wasallama koke mutun yana jin kamar yayi rihi a sallah kala yace la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha wa fil babi an abi sayyid al-khudri ibn abbas sai hadisin muslim shi ma shine wannan na ibn na Abu Sa'id al-Khudri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam salla thalathan am arba'an falyatrahi shakka wal yabni ala mastayqana idan mutum yana sallah sai ya manta raka'a ta uku yake yanzu ko ta hudu to sai ya buga akan yaqinin abin da ya tabbata yayi ya tuna cewa dai yayi zaman tahiyya ko da riya da yaqinin yayi biyu kenan a cikin mai ruba'iya ya tuna cewa ya yi sitil istiraha bayan zaman tahiya to ya yi raka uku kenan sai ya gina akan abin da yake da yakini dole tsarahi shakka ya watsi da wannan shakka ya sake cewa warwa tirmidhi an abdurrahman ibn auf qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri aw wahidatan salla aw ithnaini aw ithnataini falyabni ala wahida idan mutum yana shakka a sallarsa ta ɗaya ce raka'an nan ko ta biyu to ya san dai akalla yayi guda ɗaya to ya gina akan ɗaya fa in lam yatayaqqan sallatna ɗaya aw salasan falyabni ala thnatayn haka za dai wa in lam yadri a salasan salla arba'an falyabni ala thalathi wal yasjud sajdatayn qabla an yuslima an yusallima sai sujud qabli itafarraqu ala hadhihi alqa'idati masail akwai rassa daga wannan minha ما إذا كان إنسان يعلم أن بكرا مديون لأمر بألف مثلا فإنه يجوز له أن يشهد على بكر بالألف وإن خامره الشك في وفائها أو في إبراء الدائن له عنها kai shida ne akan cewa bakaru ya ci bashin amru yana yana da yana da zaka dubu a hannunsa kai shida ne akan haka kuma baka sake wata shaida akan ya biya ba zaka yanzu ka zuba da shaida akan wanda zaka bayar in yace ya biya to sai ya kawo wanda zai shaida akan ya biya amma kai dai shaida ne akan ya karba ko da a ce ya karba zai biya rana kaza sai ranar ta yi amma baka shaida ya bayar ba to kana na akan wancan yakinin har sai kaga wanda zai kawo shi wa minha ma kana man ka ma kana ya'lamu anna al-ayna al-fulaniyata kanat mulku بكر ثم نازعه فيها أحد فإنه يجوز له أن يشهد لبكر بأن العين ملكه wa in kana yahtamilu annahu ba'aha liman yunazi'uhu bina'an 'ala al-asl idan ka san al'ayin shine wani abu na mallaka ka san cewa mallakar wane gida ko moto ko fili ko wane ne wane ne ya mallaka to zaka iya shaida akan cewa mulkin sa ne a a wancan da yake jayayya da shi akan cewa ya siyan masa sai shi ya kawo shaida akan ya siyan masa ومنها ما لو اشترى أحد شيئا ثم ادعى أن به أيبا وأراد رده واختلف التجار أهل الخبرة فقال بعضهم هو عيب وقال بعضهم ليس بعيب فليس للمشتري رد لأن السلامة هي الأصل أتي واتو wani ya sai abu da ya siya abin yana da lafiya a zahirinsa a yaƙinin mutane cewa wannan abin yana da lafiya misali a ce wani na'ura ne bari mu sake misali da waya na'ura ne to da ya taho da ita gida ya siye ta a matsayin lahiyayya take da ya taho da gida sai wani ya nuna mashi cewa ai to wannan abin da take yi ko ba ta yi aibi shi ko bai san wannan aibin ba ba aibi ne da kowa ke iya gani ba hala akwai wani akwai wani function da ba ta yi wani aiki da ba ta yi ko kuma bai sanya take yi ba to da ya koma wurin yan kasuwa sai aka nemo wanda suka san ka ba suka cewa wallahi ban falafiyar shi ba wannan ba aibi bane haka yanzu ana nan akan wannan yakinin na ilimin cewa ba aibi bane ba yi da yancin ya ce ya dawo da shi a bashi kuɗinsa tunda ba aibi bane tabbatacce akwai aibi wanda kowa ya gani ya san aibi ne misali a ce screen ya fashe ko kuma ba ta rike caji kaga wannan aibi ne sananne amma ko wani abu ne da yake so yayi da ita ba ta yi wataƙila ƙarfin ƙwaƙwalwarta ne bai kai ba ko kuma shi ne bai iya ba yanzu wannan aibi ne wanda ba a tabbatar ba mutum ya sai dabba ya sai rago ko saniya sai ya zo da ita sai aka sai ya ga wani abu ya ce aibi ne sai masana suka ce wannan abin da ka gani ba baya cikin lissafin aibo ba da ake lissafawa a jikin dabba to ana nan akan wannan yakinin ba zai yi claiming cewa an ba shi abu mara aibi ba ولهذا لو وجد العيب عند البائع ثم عند المشتري musamman tunda ya taho da shi lahiya lau daga baya ne ya zo ya ga wannan aibi to ga wasu ka'idoji da ya zayyano waɗanda suke su ne rassan da suke resantuwa duk daga cikin alyaƙinu la ya zulu bishak aka samu su shi ne zaka ji suna yawan cewa al'asulu baƙa'u ma kana alama kana shi ne abu yana nan a yadda yake babu canji sai in an canza ai za ta bata kaunu shay'i fi zamanin ma ala halin wa innahu yuhkamu bil baqa'i ala hadhihi al hal illa idha qama dalilu ala taghayyur hadhihi al hal suna amfani da wannan ka'ida al'aslu bara'atun zimma asali shi ne bara'atun zimma shi ne wato babu bin bashi akan wani ko ba a bin kowa wato wata tabi'a ai annan rajiha fin nazari wal itibari huwa annan zimmatar insani ghairu mashgula bi shay'in bi anna Allah khalaqa al insana bari'uz zimmati bari'az zimmati afwan la haqqa li ahadin qibalahu wanda ka gani asali bari ne shine innocent bai tunanin bananan bata ci shi duk mutumin da ka gani al'asul shine shi ba mai laifi bane har sai an samu hujjar tabbatar da wani laifi a kansa wa shigalu zimmatihi li ghairihi yatrau ba'da zalika min al-mu'amalat allati yubashiruha daga baya ne zimmarsa take hawa kan abin da ya shiga ciki wa min tatbiqati hadhihi al-qa'ida ma ya'ti to duk da yake zai magana akan istisna'at akwai bara'atu zimma tana da istisna'at misali kamar da annabi ya tambaya ya ce wa kuke zargi sanda aka gawa ta muhaisin din nan wa kuke zargi to zargi yana iya sa a tuhumi zimmar mutum wanda yana iya yana iya bada dama ayi ayi arresting a kama mutum musamman a laifuka da suke na kisa ko sata ko wani abu ba a ga mutum ya sata ba amma ana iya tuhumarsa saboda wasu ƙara'in mabambanta da masu bincike suke amfani da su ga ƙa'idojin ya ce lautarafan mujib wal musta'ajib fi miƙidarin ujira da wanda ya bada haya da wanda aka ba shi haya sai suka yi saɓani a kan nawa ne kuɗin haya faƙalar mu'ujar hiya asharatun yace ai dala goma ne wa qala al-musta'jir bal hiya khamsa shi kuma yace a biyar ne wala dalila li ahadi ma babu wanda yake da wanda dalili fal qawlu qawlu al-musta'jir yana al-asl bara'atu dhimmati al-musta'jir min hadhihi ziyadati ala al-mu'ajjar ithbat hadhihi ziyadati bil bayyina al-musta'jir wani ne al-musta'jir mai haya al-musta'jir wanda yake bada haya wanda ya mallaki abu wal mu'jar wanda aka baiwa ko to wanda ya bada haya shi yake da zance a ya ce ni abu na kaza ne idan wancan bai yarda ba sai ya kawo hujja a rubuce ko shaidu a kaza nake bayarwa ko kaza ne to shike shike da shike da shike da magana sai in ta bayyana cewa abin ya saba wa waccan na al'adatu muhakkima misali yanzu idan ka hawo wannan agwagwa da bush din nan da kuke ce mata nan na fe kawai sai ka ce agwagwa da buje haka kuke ce mata kuma ko kawai ka hauta daga nan a daidaita ka ce ya kai ka ya kai ka wani waje ba ku yi ciniki ba kuna zuwa kawai sai ka ce nawa ne sai ce dala goma sai ka ce a dala biyar ne to anan alƙawlu ƙawlu sai in kuɗin da ya saka ya saba wa al'adar da aka saba biya ai kaga mujarradin ku tafi tare ba tare da kun yi jinga ba ya halatta ne saboda al'ada ta hukunta ka yana ganin ka kawai kace kai aje ni wuri kaza to al'ada ta hukunta irin wannan mu'amalar ba sai an yi bayayya ta ciniki ba to idan kuka je zaka bashi abinda a al'ada irin shi aka saba bayar wani lokaci ma kawai zaka cire ka bayar ba kamata da shi ka saba zuwa wajen shi ma kuma ya saba kawo fasinja wajen don ya ce ni ba kuɗi na kenan ba to yana da gaskiya sai in kuɗin da ya ambata sun wuce al'adar kuɗin da ake biya na fata mun gane sai ce wa min hadhihi alqawaid almutafarri'a alaiha aidan ma thabata bi yaqinin la yartafi illa bi yaqinin ƙa'ida ce ta ba duk abin da ya tabbata da yaƙini la yartafi ba a cire shi sai da yaƙini ma al-aslu fi sifati wal umuri al-arida adamuha asali game da wato siffofi da abubuwa masu bijirowa asali babu su ne al-aslu babu su wanda ya auri mace an sa abin da ake tsammanin a samu a jikinta to duk abin da ba a tsammanin a samu a jikinta to baya cikin lissafin abin da ya aura ma'ana idan ka auri mace bahaushiya to ba a tsammanin a ganta da gashi irin na larabawa har gadan baya ba a tsammanin wannan zai cika wanda za su samu a jikinta to ba ka zuwa daga baya ka ce yanzu kai ka ganta da gashi iya kiya za ka kwaikwaido aka baka biya ka kuɗinka da ce ai bahaushiya ce ba ba larabiya mace ya za ka same ta a nan ƙasa kai ma lokacin ina ne dole da tawa su ce baka sa abin da ke bayar baka san ciwon kanka ba ko to shine al-aslu fi sifati wal umuri al-arida adamuha sannan al-aslu fi idafati al-hadith ila aqrabi awqati asali game da wani abu da ya faru to a danganta shi zuwa ga aqrabi awqatihi lokuta mafi kusa da shi misali idan misali wani mutum ya ga wani aibi a wani abu da ya siyo sai ya tabbatar kuma sanda ya siyo bai ga wannan aibin ba sanda ka ɗauko abin daga inda kai hirzinsa babu wannan aibin baka gan shi ba daga baya kawai gari na waye ba sai ka ga aibin to al'asun shine wannan aibin yanzu da ka gan shi kawai yanzu da ya faru sai akwai wani dalilin da ke nuna cewa wani aibi ne da daɗe ba za ka yi hukuncin cewa to ai tun jiya akwai aibin ba a to ai yanzu ne kake da yaƙi na jiya shakka saboda haka ba za ka ba za ka danganta shi ga wancan irin haka shi ne idan mutum ya mutu bayan an ana cikin sanarwar mutuwarsa kafin a yi masa jana'iza sai aka shiga ɗaki a gaya wa wani cikin wanda suke da gadon shi kawai shi ma sai aka same shi ya mutu yanzu shi daga yanzu ne aka hukuncin mutuwar shi ba daga wancan awa biyu uku ba sai wani dalili ya tsayi akan cewa ga alama ya riga wancan mutuwa wataƙila gawar ta bushe ko ta, ta fara wari a ce to harama mutuwar jiya amma ba haka ba to yanzu da gan shi ya mutu yanzu kawai za a hukunta mutuwarsa saboda haka yana da gadan wancan ko mun gani sannan al'aslu fil ashiya'il ibaha inda al-jumhur a wajen mafi yawan malamai dukkanin abubuwa asalin su a cikin mu'amalat halas ne abubuwan ci da sha da magana da sutura da sauran suna matsayin halas har sai wani dalili ya tsayu akan haramcin su sai sun zama dalili na khaba'ith ne ko sun zama dalili na abubuwa ne wanda suke muskirat ko abubuwa ne wanda suke adatul kuffar akwai usul da suke haramta abu al-khabith abu da yake khabith kaman giya kaman abin da in ka sha zai zama guba ne kaga khabith ne wallah sannan akwai abin da yake ainihin wato a cikin al'ada adatul kuffar yana daga cikin abin da yake haramta abu saboda abin da yake kuma wato akwai akwai a kharmul muru'a zubar da mutunci yana sa a haramta abu da sauransu amma ba haka ba duk abin da ka gani asali halas ne sai in a cikin mu'amalat sai in wani abu ya bujiro mishi sai ce al'aslu fil abda'i tahrim asali game da albudu shine farjin diyamaci duk matan duniya asalin sa haram ne ga kowane namiji sai wanda ya aure ta sai ko wanda ya mallake ta ta hanyar bauta wannan biyun su ne kaɗai illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum al-abba al-aslu fiha al-hurma wato ba kaman yadda misali da aka ce al-aslu fil ashiya'il ibaha in ka ga wani abu da ake siyarwa kawai za ka iya siya ka ci ko an maka ta yin abincin ko baka taba ganin irin shi ba ya halasta ka ci irinsa amma ita mace sai wanda ka biya sadaki ta kai ta halasta babu ta aro babu ta tayi la ibrata lidilalati fi muqabalati at-tasrih at-tasrih shine abin da mutum ya furta ko kuma ad-dilala abin da za a iya fahimta dalala abin da za a iya fahimta daga maganar sa to idan mutum ya furta zance to ba za a yi itibari da abin da maganar take nufi wani wanda ya saba wa wanda ya furta ba sai mutum ya magana zai ta yi ba haka ke nihi ba a abinda ka fada shi za a ɗauka ba abinda wani ya fahimta daban daga abinda ka fada ba wannan canza mutane magana ne za ga galibi a wajen husuma ko wajen rikici mutane suna irin wannan istiglalin ya samu wata kalma sai ya ce to ai ba haka ke nihi ba a ai ga abinda na fada abinda na fada shi nake nufi ba abinda kai kake tunani ba sannan layun sabu ila sakitin ƙaulun wanda ya shuru ba a danganta mashi magana a su a wurin a wurin alƙali shuru irin wannan ba ba bai ɗaukan hukuncin maganar da mutum ya faɗa a ce ai ya yarda tun da ya shuru layun sabu li sakitin ƙaul la ibrata bil dhanni la ibrata bit tawahhum sannan ba a itibari da wani abu da ya guduro cikin tanin mutum wanda bai ambata ba bitawahu la ibrata bidhanni albayyin khata'u wa ba a amfani da zato wanda kuskure ya bayyana game da zaton almumtani wa adatan kalmumtani haqiqatan abinda ba zai yi ba al'adance ɗaya yake da abinda ba zai yi ba a haƙiƙa al'ada anan wato abinda aka saba gani idan wani idan mutum ya yi iddiyayin cewa misali aka ga buhun siminti guda ashirin sai wani ya ce na shi alhalin ba na shi bane sai aka ce naka ne ya aka yi kamar lake sai ce da kaina na ɗauko su tun daga kasuwa na kawo suna ya sha wani abu so da wannan haza mumtali'un adatar ko tun da dai ba su maman bane shi mumtali'un ne adatar to kan mutane hakikatan la hujjata ba al-ihtimal annashi an ad-dalil babu hujja daga ihtimali wanda yake iya bujurowa daga wani dalili ihtimal shine abin da zai iya yuwa wannan ya gama ya gama da wannan kaida sai mutum kaida ta uku da yake cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala kunci shine mashaqqa yana jawo ayi sauki akan abu hadi qaidatun azimatun tawatar naqalu anil a'immati fi ta'zimi qadriha wa bayani manzilatiha fi fiqh al-islami wajtama'at 'alayha kutubul qawa'id al-fiqhiyya wa hiya min ad-da'im wal-usul allati yaqumu 'alayha sarh al-fiqh al-islami wa usuluhu ƙa'ida ta al-mashaqqatu bi taysir babbar ƙa'ida ce cikin ayyukan addinin musulunci ana gina hukunce-hukunce da yawa akan ta al-mashaqqa bit tahrik mashaqqa wa tashdid al-qaf masdar ash-shaqqa wal jam'u mashaq wa mashaqqat shine al-usum wahala wal ana da kunci al-kharijaini an haddi al-adati fil ihtimal wanda suka saba da abin da yake na al'ada komai da ake na ibada yana da ai wahalarsa to amma idan wahalar ta wuce wanda aka samu shi misali azumi ai abu ne mai wahala ko amma wahala ce wanda kowa na iya ihtimali yayi ya sha ruwa lahiya da amma idan mutum ya kasa dauki wahalar da yake sha azumi saboda bashi da lafiya ko saboda tsananin rana ta zama ba zai iya ihtimalin wannan azumi zai iya mutuwa zai iya suma zai iya faduwa to wannan kaga ta zama mashaqqa ghairu adiya ke to ita ake magana anan wa minhu qawlu ta'ala wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim ci suna daukan kayan nauyin ku zuwa ga garin da ba za ku iya kaiwa da kanku ba sai da sai da kunci mai yawa wa taysiru fil lugha as-suhulatu wal liyuna sassauci da sauki shine at-taysir yuqalu yassara Allahu yassara al-amra idza sahula yassara al-amru idza sahula wal ma'na al-lughawi al-ijmali al-qa'ida anna as-su'ubata aw al-ana idza sanata tusibani fi ash-shar'i sababan litasir wato idan sun da ka samu kunci da wahala wanda yake mutun ya kasa daukar sa to wannan zai zama dalili da sababi wanda sanadiyar haka za a ainihin wato a shari'a za ta kawo sauki almuradu da shakka aljaliba da taysir ita ce almashakka huna allati tanfakku anha at-taklifatu ash-shar'iyya wa amma almashaqqatu allati la tanfakku anha at-taklifatu ash-shar'iyya kama mashaqqatu al-jihadi wa alam al-hududi wa rajam az-zunati wa qatl al-bughati wal mufsidina wal junati fala athara laha fi jalbi taysirin wala takhfif ana nufin mashakka wadda ba ta rabuwa da ayyuka na taklifi na shari'a sallah azumi da sauransu to ita ce ake magana a nan ake yin sauƙi din amma akwai wani wani kunci da wata wahala wadda take haɗe da dokoki na Allah kaman kuncin wahala da ke cikin jihadi mutum je jihadi akwai wahala aikin aikin jihadi riba misali da zafin da ke cikin sai da haddi wajen rajamu da za a yi mazinaci ko kashe 'yan ta'adda ko mabarnata ko wanda suka yi wani laifi duk waɗannan kagaya akwai zafi da kunci a cikin abin da ake musu amma wannan ba magana su soci a wajen ba za a ɗauko wannan ƙa'ida a saka musu bayan makarantar mashakatul jalibata da tesir da annal haraja madfu'un bin nas shi ma wannan ƙa'ida ne alharaju madfu'un bin nas alharaj kunci nasi ya dauke kunci a cikin addini kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj wajalbuha wajalbuha taysiru taysiran mashrutun bi adami musadamatiha nassa saukin da ta kawo da sharadin kada saukin garin kawo sauki ya zama abin ya ci karo da wani nassi fa idza sadamat nassan ru'iya dunahuma dunaha ba za a kula da ita ba li'annan nassa aslun fil hukmi fa yakunu nassu asl nassu aula a abinda nassi yace to shi za a aiki da shi zai rubuga mana misali kan mu riga shi fadan magana ga ga inda aka samu wannan kaida Allah a cikin a cikin fadin sa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man shariba minkum bishara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safar kaga da aka ci duk wanda ya zo wata ya riske shi ya azumi amma sai aka ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar sai Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ya faɗi wannan kaida cewa yana son sauki ne gare ku da haka mara lafiya da matafiyi aka ce surama daga baya su sha ruwa surama wa litukmilul idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum allakum tashkuru hadhihi al-ayat أصل القائلة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة تجي أصل ونن قائلة وهي قائلة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة وهي أن المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه وتعتى من القواعد والفروع ما لا يحصى كثرة والآية أصل في جميع ذلك قال السيوطي قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته dukkanin sassauci da alkur'ani da shari'a ta kawo yana da ƙashin fadan Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra hakanan Allah ya ce a cikin dai bakara ta amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kaga ita ce kaida Allah baya daura wa gurai sai abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran rabbana wala tahmil alaina isran addu'a nan neman Allah ya tsare mu da abu mai wahala kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar da Allah ya wa banu isra'ila su an musu al-isr Allah ma ya ce san da ya ku annabi Isa wa yadu anhum israhum wal aglal allati kanat alayhi banu isra'ila suna da dokoki masu wahala sosai da Allah ya daura musu saboda taurin kansu kullun su taurin kai a ƙara wata su ƙara taurin kai a ƙara wata kaga babu taysir a cikin nasu wannan ya daga cikin samaha na shari'ar musulunci sai Allah ya ci gaba da addu'a fadin Allah kama hamaltu alladhina qablana rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana kaga shi ma at-taysir ah kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace Allah ya amsa duka waɗannan addu'o'i gabanin sa dan haka yayi sassauta mana abubuwa da yawa a cikin addinin musulunci qala shaykhul islam ibn taymiya tadammana anna jami'a ma kallafahum bihi amran aw nahyan mutiquna lahu qadiruna alayhi duk abin da Allah ya ce a yi na umarni ko hani to ana iyawa ba wanda zai ce ya kasa yin sallah biyar ko ya ce ya kasa yin azumi wa annahu la yukallifuhum ma la yutiquna Allah bai kallafa mana abin da ba za mu iya ba wa fi zalika raddun sarihun ala man za'ama khilafa zalika wa ta'ammal qawluhu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kayfa tajidu ta'tahu annahum fi sa'atin wa manhatin min taklifi wannan yana nuna maka akwai sauki da sassauci la baika wa haraga wa shaqqa babu kunci ko wahala sai dai in shedan ne ya riya ma wani shedan yana iya riya wa wani waswasi cewa shi san ba zai iya azumi ba ko shi san ba zai iya yin sallah guda biyar kullum ba wannan shedancin sa ne shi da shedaninsa fa innal was'a yaqtadi zalika faqdarat al-ayatu annama kallafahum bihi maqdurun lahum min ghairi usrin wala dhiqin wala harajin alayhi duk abin da Allah ya kallafa mana abu ne da zamu iya wa min adillati alqur'ani ala hadhihi alqa'idati aidan qawluhu ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa Allah yace Allah yana so ya sauƙaƙa muku domin ya halice dan adam da rauni wa qala azza jal azza wa jal wa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum fi min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum la'allakum tashkurun والأدلة التي تدل على هذه القاعدة في القرآن كثيرة وكلها تدل دلالة واضحة على أن التيسير والتخفيف ورفع الحرج خصيصة عظيمة من خصائص الفقه في الشريعة الإسلامية لكسنا نون سوكي دا سسوكي دا تشرقنشي وتسباتي تبتتيات إن سبوبن فقهم مسلنشي sai kuma dalilai daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai su'ilar nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah wani irin addini Allah ya fi so mutum yayi kala yace al-hanifiyya addini ne kakke as-samha mai sassauki mai sauki kala shatib yake cewa wa sunni ay addini bil hanifiyya bima fihi min at-tashil wa at-taysir saboda abin da ke cikin shi na sauki har ila cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ad-dina yusrun lalle shi addinin nan mai sauki ne walan yashadda ad-din ahadun illa galaba babu wanda zai tsananta addini sai addinin ya rinjaye shi sai ya kasa ka'ida ita ce addinin yana da sauki wato abu ne da mutum zai iya yi yayi ya gama lafiya ne amma idan wani ya dauka da tsanani to sai ya kasa maimakon sallah biyar ya ce to shi ashirin zai dinga yi to zai kasa wata rana maimakon kullum ya karanta izubi ya ce to shi kullum sai ya sauka wata rana zai kasa maimakon azumi talatin sai ce to shi azumi guda ɗari da ashirin zai yi na wata hudu zai ajiyere zai kasa watakila kafin ya gama sai dai a janazarsa to duka wannan tunda idan idan ya fara kuma zai kasa har ya bari ma gaba daya dama duk wanda ya tsananta addini ɗayan biyu ne ko dai ya lalace gaba ɗaya ma ya ba addinin daga baya dinga labarin ko kamar ba shi ne dan kishi addinin ba saboda tsanani yake da ya wuce kima ko kuma ya wuce har ya kona kansa gaba daya wato ya zama sanadiyan kawo wata fitina a cikin addini in ka kalli labarin duk mutane suka zama fitina a cikin addini za ga waɗanda suke da tsanani ne da ya wuce abin da shari'a ta ce su ne suke zama boko haram su ne suke zama ƙalaƙatu su ne suke zama ƴan ƴan ƴan duk wani duk wani shakiyanci su ne suke zama irin zakiri din nan su ne ƴan tsanantawa a cikin addini kaga mutum ya ya haukace to haka kuma wani kuma shine zai koma daga baya kamar bai taɓa yin harka addini ya kuma kawai zama ɗan duniya gaba ɗaya ya daina duka wani ma har ya zama kirista ko ya zama mulhidi ko ya dinga izgili ma addini saboda sanda yake yi da tsanani yake yi ka ɗauki wannan ƙa'ida da kai ta buga misali za ka ga mutane da yawa suna hawa kanta kar ka kama sunan kowa a a walan yashada sai annabi ce walan yashada hada din ahadun illa galabahu fasajjidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil qudwati war rawhati wa shay'in min ad-dujja dinga amfani da sammako da yin abu da safi da kuma amfani da wani sashe na dare duk lokuta ne na samun alkhairi warwa al-bukhari fi sahih bi rakam kaza kaza an anas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yassiru wa la tu'assiru ku saukaka kada ku tsananta wa bashiru ku dinga nuna wa mutane alkhairi wa la tunaffiru kar ku dinga koran mutane daga addini wa kullu hadhihi al-ahadith wa ghayriha وغيرها دلائل واضحة على أن رفع الحرج من الأصول التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية ومما يندرج تحت هذه القاعدة من الفروع المشقة التي تجلب التيسير يدخل تحتها سبعة أنواع أبو بوال بوكوي سوني سكيشوة القشنطة نفرق السفر وتيسيراته كثيرة تفيا ترى لجتكم مشقات da ake tesiri a kanta kuma ita kanta annabi ya ce as-safaru qit'atun min al-azab to a sanadiyar tafiya tafiya ɗaya daga cikin usul da ake kawo taysir dangane da shi da gaski jawazul iftar shagwa ga mai azumi daga baya rama abu na biyu da yake jawo taysiri a musulunci akwai al-marad rashin lafiya wa taysiratu kasiratun da gaske akwai jawazul julusi fi salatin fardi idza ajaza an al-qiyam halastin yaran cewa tsayuwa rukuni ne a sallah amma aka kauda wannan rukuni ga mara lafiya na uku da gaske abin da ke jawo tasiri akwai al-ikra ma kai mutum dole huwa tahdid mimman huwa qadirun ala al-iqa'i bi darbin mubarrah aw bi itilaf nafsin aw udwin aw bi habsin aw qaidin madinaini مطلقا أو ما هو دون ذلك دون الذي دون ذلك الذي جاء الذي جاهل ويسمى إكراها ملجئيا abin da ake ne da ikrahi ikrahi babi ne mai fadi ibn tabiya na da risala musamman akan shi tirsasa wa mutum akan ya furta wani abu wanda bai so furtawa ba ko ya aikata wani abu wanda bai so aikatawa ba a ce in yaƙi za a mai ɗan banzan duka ko za a kashe shi ko za a datse wata gaba cikin gaɓoɓin jikinsa ko za a ɗaure shi a ƙulle shi a wuri guda ko kuma abin da bai kai ma haka ba ga wanda yake mai mutunci wanda yin haka a wajen shi wulaƙanta shi kawa ce mutum mai mutunci babban da mutum a ce cire hular shi ko rawanin shi ya wuce ta nan wajen in ba haka ba za a harbe shi ga gurin shi cire hular na ma rashin mutunci ko a ce tafiya da kafa abinda an san ba zai iya ba ko bai dace da shi ba to wannan yana halasta wa mutum ya aikata abinda aka ce ya aikata din ko babu haraji akan shi wannan nabi ya ce su su su su ammar ko goma in sun ce mun ku zagi Allah dan ku su dan kasu kashe ku ku kyale su ku zaga din shine illa an tattaqu minhum tuqa amma shi yana da yana da musallamat akwai kana iya kai al-akhdh bil azima kamar yadda zaka yi akhadh bil azima a wajen tafiya ka kishan ruwa din wa anta sumu khairul lakum ko to haka anan man ka gara zaka yi al-akhdh bil azima zaka ce ka furta wata kalma ko ka furta wani zance ko kai wani abu ka kidin ka zabi a kashe kadin to zaka yi samun ladan shahidi amma zaka yi al-akhdh bit taysir wal rukhsa to amma akwai wuri daya da ba a karban wannan shine idan aka ce ga bindiga ka kashe wannan in ba haka ba kai kuma a kashe ka don ka kashe shi kai azalimi ne domin ran ka bai fina shi daraja ba wannan ita ce ka'ida duk wanda ya kashe wani saboda an ce in bai kashe wannan ba shi za a kashe shi to hukuncin shi na ne kisa ne ba hukuncin shi na mukrahi ba sannan akwai maganganun da da yawa da malamai suka yi game da ikirahi wajen zina ko tana yiwuwa da ikirahi ko ba ta yiwuwa mas'ala ce ta saɓani tsakanin malamai musamman ga namiji namiji za a ce a iya ce an tirsasa shi ne an ce sai ya yi zina malamai ba sa karɓar wannan saboda namiji bai yin zina sai azzakarin shi ya miƙe azzakarin shi kuma baya miƙewa sai ya ji sha'awa sha'awa kuma ba ta zuwa a lokacin firgici da tsoro malamai suka ta yin wannan rassa amma mace ana iya mata tilas ko bata yadda ba kamar yadda kowa sai ya dabi'anci ba ta so baya cikin bukatarta ba ta jin daɗin da ɗan adam yake ji a wannan mu'amala amma kuma za a iya saduwa da ita idan an fi ƙarfinta saboda haka akwai zattutuka da yawa duk wanda ya zo ya kilabin cewa dole aka sa shi ya yi zina malamai ba sa karɓa wani a ce ƙarya yake bai yi zinan ba sai dai zama buƙatar ta ɗarsu a cikin zuciyarsu ba akwai ne babubuka da yawa da malamai suke magana a kai duk galibin su dama sukan taso ne idan an zo wajen alƙalanci ko shari'a ko yanke hukunce-hukunce to na uku kenan shine al'ikra shi al'ikrahu taysiratu kathira an nutsuku bi kalimatul kufri idza ukriya alaiha an ba da wannan damar shine illa man ukriya wa qalbu mutma'innul iman da cikin suratul nahl ko fa yurakhasu law fa yurakhasu lahu wa yurakhasu lahu an yajriya in yajriya kalimataha ala lisanihi wa qalbu mutma'innul bil iman sai mutum ya fada da baki a ran zuciyar shi bata furta ba wa yuwari wa yuwarri wujuban yayi tauriya in khatara bi balihi tauriya idan ya turo fa in lam yuwarri yakfuru wata biyu zujutun idan ya faɗa bai tuno cewa ai da baki kawai nake faɗa ba babu wannan niyyar ga wacce ka'ida ta inna mal amalu bin niyyat ta sake shiga sanda aka ce faɗi kafircin in sanda yake faɗa bai halarto da niyyar cewa ai ban yi niyyar kafirci ba ya kafirta da gaske a tarihi a ko sa al'ummar da suka shiga cikin wannan larura ta tsawon shekaru su ne al'ummar musulmai a ƙasa andalus lokacin da kafirai suka yi wannan suka dawo abinda ake cima contesta suke cima shi kuma ne wato suka yi harbul harbul istirja suka dawo da ƙasarsu ta kafirci suka kori musulmai to akwai waɗanda ba su bar ƙasar ba haka ake bi da su a tsaye da su kowa su ya rinke da Allah cewa shi shi arne ne ya ridda sannan da azumi a zo a ce dole sai sun ci abinci da rana an ga sun ci abinci ba sa azumi suna dinga bi gida-gida ana bincika dole ga qur'ani ko littafin musulunci a cikin gidan shi ya shiga ya shiga magana da malamai daga baya sun taimaka magana akan to shin da gaske waɗannan sun kafarta ko ba su kafarta ba domin dai duk wata hanya da za su bi su yi addini an toshe ta kuma sun ƙi su sun ƙi su samu kansu mafita me ya kamata su yi asali hijira kuma tunda ita ce asalin option da aka ba su aka ce ga ruwa nan ku haura ku taho ku taho al-maghribul aqsa su maroko da inda ake haurowa daga daga daga daga spania ina ake haurowa maroko ko da tunisia ta madiku jabal tariq to to ku haura ku koma can ƙasa yan uwanku musulmai banda nan ƙasa sai suka ki wasu suka hauro su kuma suka ki suka zauna suka ce sun yarda za su bi wannan gwamnati kuma za su bar addini amma wasu su sun faɗa ne ba tare da sun bari ɗin da gaske ba amma kuma duk wani abu da zai yiwu sai addini an hana su wannan dama Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha to karshe dai waɗannan hukuncin sai dai a bawa Allah mutane ne masu yawa dubban mutane kamar kace mutum sama da dubu ɗari biyar kuma tsawon shekaru wajen shekaru talatin haka yana wannan musiba Allah ya kyauta iya cikin jarabawa da dai sun ce fuskanta a sannan abu na gaba na hudu daga cikin ma'alat na taisir shine mene shine annisiyan yanzu muna da tafiya rashin lafiya tirsasawa mantuwa ko shi annisiyan shine abu ya kubuce maka adamu tadhakkuri shay'i inda alhajati ilayhi wa tabaqa ulama ala annahu musqit lil iqab mantuwa tana hana ayi mutum hukunci wa min wa min taysiratihi daga cikin saukin da mutuwa ke kawowa annahu idza waqa al-nisyanu fi ma yujibu uqubatan kana shubhatan fi isqatiha idan idan mantuwa ta faru akan abin da ya kamata asali ai maka uquba to wannan mantuwa za ta zama shubha kuma akwai kaidar idra'ul hudud bi shubhat malaman hadda yaro yace ya manta ne ko kuma yana cikin karatun ya manta wata aya yana da yana da yana da uzuri sai ku rage azalmancin da kuke mayar mutane kunan ga yake da gadojin usul fiqi sai dai ka da karina akan cewa mai sakaci ne shi ko kuma mai sakaci ce ita ko amma mujarradin mantuwa kawai a ta jibgai yaro da wannan ya saba wa ka'ida ba saboda mantuwa uzuri ne karbe a shari'a hatta mutumin da ya manta ya karya azumi ko annabi ya ce fal yutimma sawm kaga azumi da rukuni ne a cikin shari'a yafi yafi hadda lada shi shi rukuni ne dole kowa ya hadda kuma musabi sannan na biyar daga cikin abin da ke samu a samu taysir shine aljahal wa huwa adamul ilmi mimman sha'anuhu an ya'lama wa huwa qad yajlibu at-taysir kaje ce qad shi jahilci ba koyaushe yake iya zama uzuri ba ya danganta akwai jahilcin da ke iya zama uzuri akwai kuma wanda bai zama uzuri jahilcin da ke zama uzuri shine idan wato a ya shafi mu'amala ne wadda take ta halasta a yi a haka amma idan mutum ya je wata jinaya sai ce ai bai san wannan jinayar laifi ba ce kawai misali mutum ne kawai ya ga mota wani mutum kawai ya aji motar shi ko sai ya ɗauki sanda kawai fara fasa gilas za ka ba kawai sai ce wallahi shi bai san a cikin hukunci akwai inda aka haramta ka fasa wani gilashin mota shi shi bai san wannan a doka ba ko ya kashe wani ya ce ai shi bai san a shari'a kashe mutum haram ba ne akwai za a shi wannan kaga ashe ba ko da yace yake karba ba amma kamar yadda misali buga misali nan al-jahlu fi idza jahala shafi'u bil bai'i fa innahu yu'adharu fi ta'khir talab shufa'a an san shufa'ai ni da kai wa da kani ne mun mallaki wani wuri da muka gada a gun babanmu to shine shufa'a kafin a raba a sa hududi to idan zan sai da nawa kai ka fi ka siya amma sai na zagaya na siyar ba tare da ka sani ba to yanzu na siyar da jahilcin kake nan to ran da ka ji labari kana da ikon ka ce baka yadda ba kai ne zaka siya wannan yanzu anan jahilci zai amfani ومنها ما لو جهل التوكيل أو الوكيل أو القاضي بالعزل أو المهجور بالهجر فإن تصرفاته صحيح إلى أن يعلم ذلك idan alƙali ko wakilin mutum bayi da masaniya akan cewa an ƙwace dukiyar wani bil azl ko bil hajar shine a hana wani tasarrufi da dukiyarsa a hukumance saboda hukuma ta ƙwace ko hankalinsa ya birkice ko ana bincike akan dukiya to amma a daidai lokacin sai ya zamana kai da kai mu'amala da shi baka sani ba to a daidai lokacin mu'amala da kai da shi sahihi ya ce alƙali ba zai hukunta ka ba gwamnati ta ce to kada a sake siyan an kwace lasisin wani an yi hajar a kansa sai kuma lokacin sai kai mu'amala da shi ta shafi fuskanci wannan abu aka kai ne a bisa jahilcin baka san ba haka abin yake ba sannan wa minha أن من أسلم في دار الحرب ولم تبلغه أقام الشريعة فتناول المحرمات جاهلا حرمتها فهو جاهل حرمتها فهو معذور wanda yake rayuwa inda babu addini inda ake da jahilci to sai bai san hukuncin wasu abubuwa cikin hukunce hukuncen musulunci wanda ya saba su alal misali a garin su giya halasci ko zina halasci sai musulunta kuma ya ci gaba da shan giyarsa yanzu yana da uzuri har sai ran da ya san ilimin giya haramci wannan idan yana rayuwa inda ilimi ya karanci ai annabi ya ce za a yi wasu mutane ma waɗanda ba su san kawai ba sai la ilaha illallah kaga jahilai ne fitik in an tambaye sallah sai su ce mun ji labarin da wasu mutane suna yin sallah da wasu mutane suna yin azumi aka ce huzaifa wannan zai amfane su ya ce zai amfane su kaga tsantsan jahilci ne amma wannan ba su san labarin sallah ba ba su taɓa ganin ana yin ta ba sai dai da sun ji can ana yi kamar yadda zaka ce ai da an ce ana zuwa makka a kafa kaga labari ake ji baka taba gari ba zaka ba su ce ai da an ce ana sallah a tawa ina waye gari babu wanda yake sallah a garin misali Allah ya tsare mu daga wannan lokaci kamar da haka tunda dai kayan suna cewa su musulmai ne wannan imanin zai zai zai addinin kansu sannan a akwai kuma na shida cikin kawaidin su ne al-usru wa umumul balwa abu abu idan ya zama mai wahala wanda aka rasa yadda za a yi da shi wa umumul balwa da abin da ya zama ya gama duniya shi ma yana shi ma cikin mashakka ne ya da taysirat minha ibahatu nazar at-tabibi wash-shahid wal-khatib lil-ajnabiyya daga abin da yasa aka halasta likita namiji mai doktor ko likita kuke ce mushi ko shi asibitin ne likita a wannan hausa kuku gidan ɗakin likita to kuma dai kai ai an gana hausar dawa me yasa ya halatta likita ya gama ce wanda ba muharramar shi ba ya shiga ɗakin likita ya ce ya duba ta ya karɓa haihuwa ya yi kaza ya kaza ya halasta wannan zafin kan da mutane suke ba shi bane ne misali a ce ga wata ba ta lafiya sai a ce saboda likita namiji ne a bata ta mutu ai ba zai yi ba dole abu likita namiji ya duba ta don a ceto rayuwarta idan amma idan mutum kanshi a kulle yake sai ce shi bai yadda namiji ya taɓa matar shi ba kuma har ga jini na zuba a jikinta ga haihuwa ya zo kuma har ta mutu kaga wannan talaf ne to abin da ya halasta wannan shine saboda al'usr kunci ma'ana likitoci mata ba su wadata idan sun wadata shi kenan an samu yusuf da kuma umumul balwa wannan abu ne da kullun yana faruwa kullun kullun zai ta faruwa mata masu ciki masu haihuwa masu antenatal haka ita ma mace za ta duba mara lafiya namiji abin da yasa wato mai shaida idan za a ba da shaida akan wata rigima a ce ya kalli wannan matar ita ce ya santa yi mata kallon ƙurilla tare da cewa ajnabiya ce kuma an ce ka a kalle ta wa kullu ya yaguddu min absari amma sai ya kalle ta ta cire hijab ta cire niqab ya ce yayi ta ce ko ba ita bace wal khatib da mai neman aure da aka ce ya gabatar da zai aure karka je saboda imani ka ce kai ba shi ka gani ba annabi ya ce masahabbai su ma su je su gani ka san sun fika imani ai ko kada ga ya ga lokaci kuma wallahi ba ita bace kuma a iya ma a canza ma in baka gani ba in kawai ka auri wata a gidan wane sunanta wanci sai aka kawo aka kawo ta ashe ba ba wannan wancan bace bayan daura da sai ga cewa kai wancan ta fara maka kai a canza maka sai a baka wata ga soro gohara haka kai ka cutar da kanka amma ga ranka kalle to da in ta zo ka san wannan ita ce eh lalle ita ce amare da kawura to wannan shi ma a a ka'ida ce shine na shida ko sai ta bakwai النقص النقص وفيه نوع من المشقة يتسبب وتيسير على المجتهدين والاكتفاء منهم بغلبة الظن da kuma saukin da aka baiwa masu fatawa su yi aiki da abin da zatansu ya karkata zuwa gare shi duk hukuncin da mai fatawa yake barwa ijtihadin shi ai zato ne marin jari tunda shi ba wahayi aka yi mai yadda aka yi wa annabawa ba amma an ba an yadda su yi aiki da wannan sabewa shine annaqsu abu na bakwai shine na ƙarshe shine annaqsu wa fi nau'un min al-mashaqqati yatasabbabu anha at-takhfif misl wa dhalika mithlu idan akwai na ƙasa da take hana mutum ya zama mukallifi kama as-sigar yarinta wal junun da hauka wal unusa da matantaka waɗannan sufufin guda uku suna sa a rage wa mutane mutane da suke cikin wannan babin ana ana rage musu wasu hukunce-hukunce da suka shafi ar-rijal al-kibar al-uqala ar-rashidun kaga su waɗannan nau'in uku ba sa cikin haka yaro da mace da mahaukaci da na ƙasa ce zaka iya ƙarawa ma da mai bacci da mai mantuwa duk suna cikin na ƙasa a hankalinsu to wasu hukunce-hukunce suna sauka daga kansu fal awwalani yajlibani takfifa an as-saghir wal majnun لعدم تكليفه ما أصلا أصلي بس تكليفه كنسو فيما يرجو إليه غير الخطاب الوضع الآتي بيانه فإنه موجه إليهما وأما التخفيف بسبب الأنوثة فمنه daga cikin abinda aka saukewa mata na dokoki saboda su mata ne akwai adamu taklifin nisa'i bi kathirin mimma kullifa bihi rijal akwai abubuwa da dama da aka daura wa maza ba daura wa mata ba a shar'anci kal jihadi kaman zuwa jihadi wal jizyati kaman biyan jizya inda suke ba musulmi ba wa tahammul diya kaman ba da diya idan idan dan uwan su yayi kisa idza kana alqatilu ghayraha in bai ta kisa ba dan uwanta ne yayi kisa kaga duk wannan ya cikin sassaucin da aka yi wa mata ai musu sassauci game da ba sai sun yi kaza ba ba sai sun yi kaza ba sai sun yi kaza ba saboda su mata ne shara ba ta daura musu yanzu kuma turawa suka ce musa kas yadda duk abin da aka ce maza su yi sun wai sai sun kaga sun sa su cikin jidali suna cikin jidali ba su sani ba abuwa da yawa shari'a ce mace sassauci ta ce bai ta ta nemo abinci ta ba kanta ba ubanta ya bata in ta yi aure mijinta ya bata in ba ta da miji yan uwanta ko ɗanta su su kula da ita aka mata wannan sassaucin ta zauna a gida tsora suka ce mata kanki yadda ba zaki fita a yi da ke sun su kara cikin jidali daga ba sai ga ta zama ita ma kamar namiji duk kwakwalwarta ta birkice zuciyarta ta yi bushe ta rasa wannan unusar ta rasa wannan matantakar da Allah ya ta kai Allah ya kyauta to aka jihadi da jizya da diya da binnan haka nan daga cikin haka ne aka sassauta musu wasu ibadoji misali aka ce su bar yin sallah in suna haila aka shi namiji daga ran da ya balaga har ya mutu kullun sai yayi sallah amma su suna da wasu kwanaki na hutu aka ba su hutun azumi shi ma sai dai sirama shi daga baya aka ce ba za su je aikin haji ba ma sai da muharrami aikin haji da yake da yake rukuni don babu wanda zai raka su su zaman su a gida ya fada a kansu yanzu ko ba sa yadda su zauna aiko ba mu amma dai na yayin wannan muharramin yanzu ma amma dai yayin shi yayin shi ya wuce ma a gonsu Allah ya shirye mu gaba daya